Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أيها مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كافم مفارق راتو batar da ta'aziyarmu ga 'yan uwanmu musulmi na najeriya amatan da kuma mutanenmu na borno da kuma hukumar dikuwa bama game da rasawarmu da rasuwar shehun bama shari bin umar elkanina allah ya rahamce shi ya gafarta mishi wanda ya riga mu gidan gaskiya jiya allah ya gafarta masa allah ya ba uwarsa hakuri da kuma danginsa duka gaba daya Allah ya ba su ya ba mu hakuri اللهم اغفر له وارحمه رزقنا الله وإياهم الصبر والعزاء الحسن إنا لله وإنا إليه راجعون Allah gafar ta kuma ga dukkan 'yan uwan waɗanda sun riga mu gidan gaskiya a wannan lokaci mai wuyan gaskiya Allah ya gafarta musu duka gaba daya mu kuma Allah ya kiyaye mu ya ba mu kuma ladar hakuri halin da muke cikinta halin wannan annoba hali ne na hakuri da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma lokaci ne na addu'a a roƙi Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda ya iya mabayinsa wannan bala'i ba lokaci ne kuma na yin sadaka dama ana ture ana korar da annoba da bala'i duka da sadaka kuma wannan abu ya zo ya dace da wannan wata mai alfarma wanda yake dama Allah yana ƙara wa muminai arzikinsu a ciki kuma yana ƙara musu halin karimci a ciki saboda haka muna fata Allah ya gafarta ma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya kyautata namu wato rayuwa da namu lamarin duk gaba ɗaya Allah ya kyautata mana lamarin mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للخاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وبنجي مدوكة سركي ينا قياما من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقياما نمو أفمن شرح الله صدره shin mutumin da Allah ya yaye ƙirjinsa ya faɗaɗa zuciyarsa ya sanya a ciki akwai mazauni na nurin imani mutumin da Allah ya yalwa wato ya yaye ƙirjinsa kamar yadda aka faɗa lil islami ga addinin musulunci shin daidai da wancan wanda ya kai Allah ya kuntata zuciyarsa a'a ba daidai ba ne saboda shi wannan ɗin ala nurin min rabbi ya kasance bisa haske ne daga ubangijinsa mumini wanda Allah ubangiji ya saka hasken imani da musulunci a zuciyarsa shi kullum lamarin shi ya kasance tare da Allah yana hangen lahira yana tunaninta yana duba abin da yake gaba baya waiwaya baya sai dai game da ya gyara abin da ya ɓace daga cikin rayuwar shi ya yi harkokin shi kamar in ya yi laifi ya tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala to afaman sharaha Allah sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih daidai da wanda Allah bai bashi wannan ba babu mumini da kafiri Allah bai taba hada su wuri guda ba kuma babu babu daidaita a tsakaninsu fawailun lil qasiyati qulubuhum azaba tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda zukatansu sun ƙeƙashe ga barin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala zukatan sun bushe ba sa tunanin Allah ba sa ambaton shi cikin abin da suke ciki mumini ko kullum halin shi wato yana tare da Allah yana gani kullum kullum yana tare da Allah ko yana aikata abu ya duba abin da yake yi din nan alheri ne ko sharri ne in alheri sai ya ci gaba in sharri kuma sai ya tuba ya takaita ya bari kuma in ya riga ya aikata wani abu ya wuce sai ya tuba nan gaba kuma sai ya ga duk abubuwan da zai kamar da matafiyi cikin wuri mai yawan wato abinnan ababen dauda ko kuma wani abu wanda zai ceci mutum da abin kasa mai kaya yana tafiya yana duba inda zai yana duba sosai inda zai ajiye kafarsa haka rayuwar mumini take sabanin kafiri wanda yana handama yana hada wannan da wancan kuma a wannan hali ba bambanci tsakanin kafiri da mushriki dukansu ɗaya ne domin shi mushriki ba amma muna nufin mai riya ko kuma mutumin da ya yi bisa jahilci ya yi wasu abubuwa ya yarda shi abu kaza zai amfani shi abu kaza zai cuce shi ba muna nufin mushriki dai wanda ya haɗa Allah da wani cikin ibadarsa to ula'ika fi balali mubin lalle kafirai waɗanda Allah bai yaye musu zukatansu kuma bai sa bai saka hasken imani da musulunci a cikin zukatansu inda sun kasance a cikin fata bayyananniya تقش تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
الله نزل أحسن الحديث الله أبنجي آية قرآني هكا سكي يندا أكا قتنتا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم jikunkunan waɗanda suke ji tsoron ubangijinsu suna ta wato firgita su tashi su yi raurawa yakhshawna rabbahum thumma talinu kana hankalin su kwanta lokacin da aka ambaci sakamakon muminai juludu zato lokacin sai ka ga wato zukatan su da dukkanin su duk sai na su akan me ila zikrillah zuwa ambaton Allah tabaraka wa ta'ala zalika hudallah wannan shine shiriyar Allah yadi bihi man yasha yana shiryar da shi shi alqur'ani man yasha wanda ya so ya yarda da shi daga cikin bayinsa wa man yudlilillahu amma mutumin da Allah ya rubuta mishi bata kuwa tun ba halicce shi ba fama lahu min had ba shi da abun da zai shiryar da shi abin nufi da alqur'ani Allah ya sauke shi littafi ne ingantacce tabbatacce tabbatacce ayoyinsa an gina su gini mai kyau kuma ma'anoni masu kyau fitattu bayyanannu ga duk mai imani idan an karanta shi an saurare shi sai ka ga gashin jiki yana ta tashi saboda tsananin abin da yake ciki na tsoro na tsoratarwa da abin da dai Allah ya sa a ciki in kuma an karanta wani sashi a ciki lokacin da ana ambaton gafara da aljanna da yardar Allah da ni'imomi sai ka ga hankali ya kwanta kuma jiki ya nutsu zuciya ma ya nutsu duk wannan wato ya yana faruwa tare da alkur'ani don domin cewa kasancewarsa daga Allah ne wato an san cewa daga Allah ne wannan shine shiriyar Allah wanda yana shiryar da shi wanda ya so ya yarda da shi daga cikin bayinsa wa man yudlilillahu waɗanda kuma Allah batar da su kafirai da mushrikai waɗanda Allah ya nisantar da su ga barin shiriya fama lahu min shi kama za ka samar masa mai shiryarwa ba a duk duniya wanda dai alkur'ani bai shiryar da shi ba to ba za ka iya ka shiryar da shi ba domin alkur'ani ya yi magana bayanai duk wanda ya karanta shi ya mai da hankali shi ya gane ya lalle littafin gaskiya ne ko kafiri ne ya karanta shi da wato niyyar ya fahimce shi yadda ya kamata to zai yi imani
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ka tuna ko kuma ka ambaci mutumin da yana gusar da yana kokarin ya gusar da azaba daga fuska azabar uta daga fuskarsa ranar kiyama wuta tana zo masa ta gabansa ta bayansa ta nan ta nan shi kuma yana kokarin ya kawar da fuska fuska ku ya fuskanci azaba hannaye a daure- a daure suke kafafu a daure suke duwatsun uta man- masu nauyin gaske ga su nan akan kirjinsa shi kuma gashi an an kife shi gaba jo- goshinsa yana ƙasa to wannan shine halin da yake ciki a cikin wannan yana so ya kawar da kanshi ko kuma fuskan shi daga azaba ya tare shi da hannu hannun da take daure ba zai yiwu ba ko kuma ya juye fuskar duk inda ya juye uta ne to mutumin da yana wato kokarin ige ma ko tare ma fuskarsa azabar uta ranar kiyama shi wannan daidai ne da wanda mutumin da da mutumin da Allah zai sha zai kubutar da shi ya sa shi cikin aljanna a cikin ni'imomi a ba ɗaya bane
وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم a تكسبون wannan za a za a ga wa azzalumai waɗanda sun zalunci kansu da rashin ibada wato rashin imani duku ma kuntum taksibun ku ɗanɗana sakamakon abin da kuka aikata a can duniya abin da kuka shuka a can duni- duniya to ku ɗan- ka ɗan- ku ɗanɗana girbin shi a nan lahira
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون kafirai waɗanda suka gabata waɗanda sun riga su dun- zama a duniya su ma sun karyata annabawan su can gabanin sun karyata annabawa fa atahumul azabu sai azabar Allah ta zai ke musu min haisu la yash'urun ta inda basu zata ba cewa su ne manya su ne wane dan wane su ne masu kaza kaza to faji'atan sai azaba ta sauka a kansu ta maida su da wato a ka- cikin kaskanci fiye da ma waɗanda suke zaton bayansu ne
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا Allah Ubangi ya ɗanɗarar musu wato wato wulakanci tozartawa a nan duniya wato Allah ya ɗanɗarar musu sakamakon ayyukan banza da suke kuma rashin imaninsu ya saka musu da wulakanci da kaskanci da dai sauransu a can- a nan rayuwa ta duniya ma Allah ya kaskantar- ya kaskantar da su ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والعذاب الآخرة عذابا نلاهرة كوا ويا في جرما إن سن إن سنة تناني لو كانوا يعند سن سني واتو على يوركا فري عذاب النبي صلى الله عليه وسلم دي دي دا وانا أقول آية تنا فلا كاغني فرق لما رسو sune manya sune manya sune kaza sune kaza manzo Allah ya ci gaba da kira zuwa Allah yana kira zuwa Allah bai damu da su ba su kai karan shi wurin iyayen shi su yi menene su yi duk da shi bai damu ba ina dai kiran shi zuwa Allah har aka matsa ma mabiyansa farko Allah ya nuna masa a Habasha a can Abisin- Abisiniya ko kuma Habasha sarki mai adalci da wato shine Najashi na na Habasha saboda yan- mutum ne mai adalci ya ce su kaura masu bar maka su yi su kafirai da suna ji da kai amma duniya ta ta gefe gefen su gabas da yamma da gaba da baya duka dai mutane suna shiga musulunci har suka zama dan tsibiri karami cikin wato tekun musulunci wanda ya kewaye su ta ko'ina a lokacin sun ji lalle wato Allah da ya tozarta su Allah ya kunyata su Allah ya kaskas- ya kaskantar da su Allah ya wulakanta su عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون wato lokacin sun ji wannan kaɗan kaɗan fa har aka zo aka ce idan an ce kafiri ko an ce a, a, munafiki ya rasa madal inda zai sa kanshi ko yana tafiya a gari ko wani ya- yana zato kanshi aka yi in ya ga menene yana zato mutumin nan ya yi motsi yana tafiya zai kai labari shi ne saboda wato wulakanci da tsananin halin da suke ciki Allah Ubangiji ya yi musu wannan duka saboda wato tau- taurin kai da girman kai da abubuwan da da suke yi fa azaqahumullahu khizya fil hayati dunya wal azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun mhm wa laqad darabna ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون Ubangiji ya buga misalai iri-iri ga mutane a cikin wannan alkur'ani mai girma. Ya zo musu da duk- duk- da- ya zo musu da misalai daga dukkan wani abu wato da suke ce masa misali, saboda wai su tuna su dawo kan hanya
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ya saukar musu waɗannan ma'anoni duka cikin ƙur'ani abun karantarwa abun karantarwa arabiyan da harshen larabci ghaira zi'i wajen babu wani wato warwarewa a cikin shi labarunsa duka daidai ne ba wani labari yana warware wani ba ne ba kuma saɓani ne a cikinsa ba a'a ayoyinsa duka suna nan cikin insijami da tafiya daidai la'allahum yattaqun an saukar musu wannan littafi madaukaki mai daukaka mai daukakar da waɗanda sun bi shi an saukar musu saboda su ji tsoron abin da yake gaban su can kuma su ji tsoro wanda tsoron Allah wanda ya halicce su la'allahum yattaqun
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل to Allah ya yi mana misali shin mutum bawa wanda yana da mamallaka da yawa suna ta jayayya a kansa da mutumin da wato da bawan da mamallakin shi ɗaya ne tak shin waɗannan za su yi daidai ne wajen wato jin daɗin waɗannan ababen bautansu ko kuma za su yi daidai ne wajen iko akan wannan wato akan abin da suka mallaka a'a ai ba ɗaya ba ne to ai waɗannan da suka ce su suna haɗa Allah da gumaka ɗin ai ba za su yarda wani ya zo ya shiga ya zama abokin ya zama kini gare su ko mushariki a cikin cikin mallakar su ga bayan su saboda haka wato abin da suke yi dinnan ba na hankali ba ne hal yastawiyani masana alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah tunda su kansu suka zo suka gane cewa haka din ba daidai yake ba bal aktharuhum yawancin su kuma la ya'lamun ba san haƙiƙani wannan lamari da ake yi ba إنك ميت وإنهم ميتون innaka mayyitun lalle hakika kai ma za ka mutu kai muhammadu A- an halice ka kana da lokacin mutu za ka mutu wa innahum mayyitun su ma ai za su mutu suna ce ai Mu- muhammadu kana yin wannan abun ka har ka mutu ba za ba wanda zai bi ka ba za ka samu nasarta suna jiran mutuwa da shi alaihi salatu wassalam to Allah ya ce masa a, kai za ka mutu su ma ai za su mutu ka gaya musu mutuwar ba wai za ta tsaya akan muminai a kai na ko akan waɗanda suka bi ni kawa- kurun ba ah za ta shafi kowa da kowa don can ne makoma ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Eh, wannan aya ta sauka innaka maitun inna maitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum az-zubair yace ya rasulullah a wannan yayin da muke da shi da kafirai a nan din can ma zai zai same mu haka can ma mu da su dukan mu muna tsaye a wuri guda suna mana jayayya akan gaskiya yace masa eh haka ne amma jayayyan na can da nan nan din ba ɗaya bane Wa- can dai jayayyan mai haƙƙi ne da wanda ba shi da haƙƙi shi mai- wanda ba shi da haƙƙi ba magana ba shi da magana kafirai da can lahira ba su da magana wato wasu malamai sun yi magana dogo akan wannan husuma sun ce husuman nan tsakanin wato musulmi da kafirai ko tsakanin musulmi ne da ma'abota littattafai kan abubuwan da suka zo a bambance sun zo daban-daban a cikin addaura da lingila da kuma ƙur'ani a sakamakon canje-canjen da su suka yi to m- menene suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ibn Khattab yace da kam na dauka lalle husuma da tsakanin mu da waɗannan ne daga baya na zo na gane ashe husuma tsakanin mu da na ga musulmi suna faɗa da juna wasu sahabai kuma suka ce lokacin da na ga shi wani sahabi yake lokacin na ga an fita saffin aka je aka yi fada tsakanin mutanen da suna goyon bayan muawiya da waɗanda suna tare da sayyidina ali bin abi talib na gane ashe mu musulmi ma gobe a lahira akwai kotun da za a kai mu mu a yi mana shari'a a wurin saboda lalle mun aikata laifi kuma gaskiya ne an aikata laifi din
ثم إنك ميت إنهم قال الزبير أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص مع خواص الذنوب قال نعم ليك- ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه To, a nan kuma manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin hadisin nan na Uqba bin Amir yana cewa a- a- masu jayayya guda biyu akan haƙƙin da yake sa- sa- tsakanin su kamar wato kamar makwabta ne guda biyu a abin da yake fa- faruwa tsakanin su to duka da waɗannan za su kai ƙara a wurin Allah Allah ya warware abin kuma bisa hakika ai babban jayayya ma zalunce-zalunce da cuce-cucen da suna faruwa kan musulmi tsakanin musulmi ai ba za a manta da su ba saboda haka dole musulmi ya mai da hankali shi kar ya yarda ya cuci wani ko kuma ya yi wani abu wanda yake ba daidai ba wato lalle ba za a bar mutum ya je ya zauna ya cuci mutane ya mu- ya mutu da zalunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce in ka san wani dan uwanka musulmi yana da haƙƙi a gunka ko da wato kamar na zagi ko kuma giba ko kuma dai wani abu wanda ka yi masa ka taba irdinsa da wani abu to tun yanzu ka yi kokari ka tuba ka bashi ka mayar masa da haƙƙinsa idan baka yi haka ba kuwa idan baka yi haka ba kuwa za ka je lahira za ka iske lokacin babu dinari babu abin nan dirhami babu kuɗi babu wani abu sai a tambaye ka a lokacin sai a biya shi daga ayyukanka na alheri idan ayyukanka ba su biya shi ba sai a ɗebo daga laifukansa laifukansa a lafta maka kuma a jefa ku a cikin wuta to Allah kiyaye mu Mhm.
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه فمن أظلم ممن كذ- كذ- كذب على الله shin wane ne ya fi zalunci ga mutumin da ya ƙaryata wa- i- i- i- wanda ya yi wa Allah ƙarya bayan gaskiyar ta zai ke masa kuma ya ƙaryata gaskiyar da ta zo miki
أليس في جهنم مثوى للكافرين babu azzalimin da ya fi wannan amma babu mamaki tun da akwai mazauni na di- na inna na ha a cikin azabar jahannama ga kafirai duk kafiri dai akwai mazauni cikin jahannama za a saka mishi akan abin da ya yi والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi sani wanda yazo da gaskiya kuma shi kuma wanda yazo da gaskiya da wanda ya gaskata shi waɗannan su ne masu tsoron Allah aha wa- wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun to me- wane ne wanda yazo ja'a bis-sidqi wasu malamai sun ce allazi ja'a bis-sidqi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da gaskiya kuma saddaka bi shine annabi Muhammad kuma ya yarda da gaskiya a wata riwaya ko allazi ja'a bis-sidqi shine Jibril sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya allazi ja'a bis-sidqi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saddaka bi kuma sayyidina Abubakar as-Siddiq وأولي كما والذي جاء بالصدق شين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به الأمة المسلمين دقبا كتاسا شجاع كمانا أولي قولي كما والذي جاء بالصدق سوني أن النبار الله دمان زنين سنة سكا زو دقسكيا كما وال- وصدق به كما سوني الأمس ودن سوني إيمان نقول كمر الأمة المسلمين وأن تاغسكا تابين النبي يزود يشتون تابيشي تو ودن لك سون شجاع كم والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم أولئك هم المتقون waɗancan da aka ambata a nan cikin wannan aya su ne masu tsoron Allah waɗanda Allah Ubangiji ya saka musu da aljanna لهم ما يشاءون عند ربهم za a saka musu da duk abin da ransu yake so a wurin Ubangijinsu na alheri ذلك جزاء المحسنين wannan fa shi ne abin da Allah zai saka da shi ga musa- masu kyautatawa a cikin abin da suke faɗa da abin da suke aikatawa
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا saboda Allah ya wato ya ije ya- ya- ya- ya- ya rufe ya sitirce Allah ya sitirce daga gare ga- ga ganin abin da suka aikata wato abin da yake mafi muni Allah ya sitirce musu a- ab- abin da yake mafi muni da cikin abubuwan da suka aikata don haka Allah domin takfir shine sitircewa wa na kaffara shay'a idza satarahu fa yu'jibu al-kuffara yu'jibu az-zurra'a domin su suna rufe shuka a cikin ƙasa to saboda an ce musu kuffar wato kafiri kuma yana ru- rufe gas- yana ɓoye gaskiya bayyana ƙarya shi yasa aka ce masa kafiri to yukaffiru anhum Allah Allah- saboda Allah ya gafarta musu mu- mummunan abu da suka aikata ko kuma mafi munin abin da suka aikata a nan rayuwarsu ta duniya wa yajziyahum kuma ya saka musu ajrahum da ya ba su ladan su bi ahsani allazi kanu ya'malun da abin da da mafi mafi kyawun abin da suka aikata ma'ana dai Allah zai gafarta musu mafi munin abin da suka aikata kuma ya kasa ya saka musu akan mafi kyawun abin da suka aikata aiki ka- sana aiki da yawa amma aikin da kayi saboda Allah aikin da kayi ikhlasin sa aikin da kayi ta daidai yadda Allah da annabi suka umurce ka wannan shine za a saka maka a kansu wasu ayyuka kuma za su zama ba su da kyau waɗannan watakila za ka tuba ka bar su watakila kuma Allah ya gafarta maka su saboda kyautansa da rahamarsa ya gafarta maka amma dai kai mumini a lahira Allah zai saka maka da mafi kyawun abun da ka aikata su kuma kafirai za a kama su da mafi munin abun da suka aikata
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه shin Allah Ubangiji maɗaukakin sarki bai isa wato bai isa bai bai ishe ka ba su kafirai suna ce ai za a yi maka kaza za su yi maka kaza ai Allah ya isa ya kiyaye ka ya kare ka suna tsoratar da kai da gumaka mai za su yi maka gumaka kansu ba sa amfana wa yukhawfunaka bil ladzina min duni wato Allah ya ishe ka mumini dai duk abin da ya ta san mishi zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma yayi tawakkuli ga Allah muddin kai tawakkuli ga Allah ubangiji mahalicci ba abin da zai same ka alaysa Allah bikafin abda Allah ya ishi bawansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga sharrin da suke fada cewa zai same shi zai same shi ba abin da zai same shi wa yukawwifunaka suna tsoratar da kai billazina min dun da wasu gumaka da banda Allah to me zai same ka ne banda Allah ai duk abin da zai same mumini daga Allah ne daga wani kan ba abin da zai same shi wa man yudlilillahu fama lahu min hada mutumin da Allah ubangiji ya bar da shi to ba shi da mai shirya mai shiryarwa ومن يهد الله فما له من مضل wanda Allah ya rubuta masa shari'a kuwa ba wanda ya isa ya bar da shi أليس الله بعزيز ذي انتقام Shin Allah Ubangiji bai kasance mabuwayi ne mai tsananin ramawa ba, ai Allah ba abun wasa ba ne.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah in ka tambaye su. Shin wane ne ya fara halittar sammai da ƙasa ya ciro su daga babu zuwa akwai daga zuwa samarwa wa ya samar da su ya samar da su daga babu wa ya shirya su kamar yadda su hai'an da suke ciki din nan sammai da ƙasa duk da abin da yake tsakanin su su kafirai kansu za su ce maka Allah ne ya halicce su
قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره to in dai Allah ne ya halicce su me yasa ba za ku bauta mishi ba tunda kun san shine mahalicci waɗannan abubuwa ku gaya mini gumakan da kuke musu bauta din nan idan Allah ya nufo ni da wata cuta shin za su iya su tare mini wannan cuta su warkar da ni ko su hana cutar nan sa- ta samar da ni أو أرادني برحمة كوكما ينفوني دا رحمة يا نفوني دا الهيري shin da kwai cikin waɗannan gumaka wanda zai rike wannan alheri ko wannan rahama ya hana min ita kun su ce a'a ba za su iya su ce na'am ba Mhm.
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Kul ka ce musu hasbi Allah, Allah kaɗai ya ishe ni. Alheri ne nike nema, to Allah shi ne zai bani alherin nan. Sharri ne nike ƙoƙarin kubutawa, kubutar da kaina da gare shi, to Allah zai kubutar da ni. Ba ruwa na da sauran gumakan da kuke musu bauta. Hasbi Allah, Allah ya ishe ni. Alaihi ya tawakkal mutawakkil na yi tawakkuli gare shi saboda muminai ko kuma masana Allah waɗanda sun riga mu duniya ma tun tuni tun daga Adam alayhi salam zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato masu tawakkuli ba su da wanda suke tawakkuli gare shi sai Allah madaukakin sarki قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل كتير موسى يا محمد يا قوم يا قوم متانينا اعملوا على مكانتكم ويا ايكي كان abin da kuke kai inni amilun ni kuma ina aiki akan inda nike kai wato ku zauna inda na tarar da ku ku zauna akan halin ku da na santa to ni kuma ku bar ni ina nan ni na nan wuri na akan halin da kuka same ni akan ta halin da kuka sanni da ita bautawa Allah imani da Allah eh, rashin yarda da gumaka da ɓata su da hana mutane ga bauta musu zuwa dai ƙarshe fasaufa ta'lamun da sannu za ku gane wane ne cikin mu yana kan gaskiya فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم da sannu za ku gane mutumin da azaba daga Allah za ta zai ke mishi ta kunyata shi ta wala- ta wa- ta walakanta shi kuma azaba ta sauka a kan shi ta dawwama a kansa nan duniya ga yaƙe-yaƙe lahira kuma azabar utan jahannama Wan- ma- ma- wan- wannan ɗin shi ne kafin
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق hakika mu ne mun saukar maka da littafi alkur'ani mun saukar maka shi ga mutane saboda karanta shi ga mutane mun saukar maka shi bil haqqi da gaskiya babu komai na ƙarya a cikinsa wato ƙarya ba ta zai ke masa ta gaba ko ta baya Mhm.
فمن اهتدى فلنفسه wanda ya shiryu don kansa ya- ya- ya ya shiryu ومن ضل فإنما يضل عليها wanda ya bata kuwa ya bata shi ma don kanshi ma'ana dai wanda ya shiryo alheri ko kuma a- a sakamakon shi- shi- shiriyarsa za ta zai ke masa wanda kuma ya bata sakamakon batan shi za ta zo masa وما أنت عليهم بوكيل kai ba an aiko ka ne akan mai hukunci ko mai tilastawa kansu ba a'a kurun ka isar da sakon Allah zuwa gare su ka bar su sauran
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها Allah shi ne yana wato matar da rayuka lokacin idan lokacin mutuwarsu ya yi sai su mutu mutane haka in lokacin mutuwarsu ya yi sai su mutu wallaci lamta mutu mutumin da yana da rai kuwa sai Allah ya ɗibi ran shi lokacin da yana bacci lokacin bacci bacci shi ma ai wani mutuwa ne karami shi ma kamar wancan ne فيمسك التي قضى عليها الموت cikin bacci din wanda Allah ya zartar da hukuncin mutuwa a kansa sai mutumin nan cikin bacci sai ya wuce sai a ce ya yi bacci kurum sai ya mutu ko kuma mun tashe shi kurum mun same shi ya mutu wa yursilu ukhra wanda tukuna kwanakin ta basu kare ba ajalin aje- ajalin ta bai zo ba kuwa sai Allah ya ibarta ta tashi mutum ya tashi ila ajalin musamman zuwa ajali wanda aka kayyade lokaci wanda aka sa
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون lalle a cikin wannan abu cikin bacci da tashi daga bacci abu ne wanda yake Allah ya shi aya ne mutum ya tuna lokacin da ka yi bacci kaga kana mafarki kana abubuwa to ashe ba ba sosai ne ka mutu bane kana da ranka ne kana abubuwa kana gani kana tafiye tafiye kana to Allah ya sanya bakin nan shi ma aya ce wanda ya kamata ka yi wa'azi ka wa'azantu da ita ka tuna duk wato duniyan nan kamar bacci ne tashin ka daga bacci kamar tashin kiyama don Allah ya na- ya shirya maka wannan don ka tuna kanka mata saboda haka ibn- sayyidina Umar yana ce annasu mauta وإذا ماتوا انتبهوا الناس نيام الناس نيام ne mutane bacci suke yi rayuwar na duniya nan bacci ne amma idan an in kiyama ta tashi da lokacin da zamu farka mu san me a me muke ciki ashe mafarki ne irin wanda da muna ganshe duniya kana bacci sai ka ga ka je makka ka je kana tawafi kana ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam kana jin daɗi a cikin makka ka tashi maka ka iske kanka kana nan kwanciya kan gadonka ko ba haka ba to ai duniyar ma rayuwar mu gaba ki ɗayanta mafarki ne za a fassara mana shi a can a can wato sun bambanta da kurum wannan na lokaci ɗaya wannan kuma na shekaru amma can in ka tashi za a fassara maka alherin da kai to ga fassararsa shine sakamakon da Allah zai yi sharrin da mutum yayi kuma sai a ce masa to ga sakamakonsa shine fassarar abin da kai a can wato duk abin da kake yi a nan duniya naka ne abun ka ne kai ne ka gadon sai dai abin da ka nemi a wanke maka shi ta hanyar tuba to sai Allah ya ya gafarta maka أم اتخذوا من دون الله شفعاء shin koko koko sun sun riƙi wasu gumaka masu yi musu ceto wato maimakon Allah tabaraka wa ta'ala قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا kace يعقلون musu shin kashi kace musu wayannan gumakan da kuka kuka kuna kuna ce- kuna neman ceto da gare su ko waɗannan ko- ko ko ma ba- ba ba su- ba su mallaki komai ba ba su da ikon mallakar komai ba su da ikon yin komai ma za su iya yin ko abin da kuke nema din ne a'a ai ba zai yiwu ba wayannan gumaka ba su da iko ba su da mallakar komai talaucin su ma yafi naku ko watakila ku yi aiki ku samu wani sabon abu su kam yadda kaga gansu haka haka za ka gansu haka har su har ka mutu ka bar su ma haka ba abin da za su yi sai lokacin da aka canza musu yanayi annabi ya zo kuma ya alhaq wa zahaqa al-batil ya rushe su duk gaba daya kuma har abada sun rusu
قل لله الشفاعة جميعا ka ce musu hukuncin ceto mallakar ceto kalmar ceto duka Allah Ubangiji ya rike shi a hannun shi shi ne mai ceto kuma shi ne mai ba izini ga wani ya yi ceto له ملك السماوات والأرض shi ne mamallakin sammai da abin da suka kunsa da abin da suka kunsa da ƙasa da abin da ta kunshe ثم إليه ترجعون kuma ku sani fa ku waɗanda ana muku magana cikin ƙur'ani ɗin nan kafirai da mushrikai gare shi fa za ku koma tare da muminai duk
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة idan ka ka tuna idan wa idza zukira Allah idan an ambaci Allah shi kadai aka ambaci Allah kadai aka ce Allah wa an ce la ilaha illa Allah ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai kaga zukatan waɗanda ba sa imani da lahira su firgita su girgiza su rasa abin da za su yi kamar an tabo su ko kuma an soke su da wani abu mai kaifi wa idza zukira alladhi وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون idan kuma aka ambaci gumaka waɗanda su wani Allah ne na ambace su kuwa sai ka ga suna jin daɗi wato idan sun yi la ilaha illallah hankalin su zai tashi sai dai wato a- a- a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hankalin su ya tashi sun girgita amma idan an ce lata ko uzza ko a fita wannan wannan lalle dan gari ne ya zo da abin da an san an fi sani ko ana jin daɗin sa to lalle haka ne kuma har yau mumini in yana cikin waɗanda ba su da imani irin nasa to kullum yana fama da su wato cikin muminai ma dai ka ka san kamar yadda sakamako gobe a lahira daki daki da iri iri daraja daraja ne haka nan imani ma a duniya ma ai daraja daraja ne muna muminai ne dukan mu. amma aikin wanda ya ya- ya tsare ya tsi- tsere ya je gaba can daban da na wanda yake na baya saboda haka in na baya din nan ya ga aikin wanda ne ce wannan kamar an aika masa kamar shi ne kaɗan an an aika masa annabi kamar shi ne kaɗan saukar masa da qur'ani wato suna mamaki mutum mutum ya matsa wa kansa ya bi ubangijinsa to amma kuskure ne kamata kowa ya san haka Mhm. Mhm. lokacin ya kare ne yan uwa musulmi a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku mu- jama'a ku sani inna Allah qasama alaikum arzaqakum kama qasama alaikum akhlaqakum wato Allah ya raba halayenku ya raba su a tsakanin kamar yadda ya raba muku arzikinsu ya raba muku arzikinku sai ka ga wannan hali shi yana- tana da kyau wannan kuma hali shi ba kyau wannan yana da yalwa cikin arziki wannan ba shi da yalwa sai ya ce inna allaha yu'ti dunya man yuhibbu man la yuhibbu Allah yana ba duniya ga wanda yana so da wanda baya so wala yu'ti ad-dina illa man yuhibbu kuma baya ba addini sai wanda yana so wa man a'tahu ad-dina faqad habba wanda ya ba shi addini ne ya so shi wal- wallazi nafsi bi yadihi la yuslim ilm- la la yuslim ahadu hatta yuslima qalbu ba mutumin da zuciyar zai musulunta sai idan zuciyar shi ta musulunta ولا يؤمن حتى يأمن جاره بواب إيمان سبا إن كان تبا سيدا ما قبتين شي يا يا سيني دقا سيا سيني دقا شر شر سام تو أنا إنا سو أبن تنا زمان من الدنيا نن زما زم- زمان ne ba abin da zai amfani a cikin sai zaman takewa da halin kirki saboda haka mutum ya san in ka ga dai Allah ya baka addini to karka ce bani da bani da bani ka san yawancin mu idan Allah ya baka addini ya addini lokacin sallah baya wuce ka tunanin cewa akwai lahira baya wuce ka tsoron wuta na lahira baya fita daga zuciyarka kwaɗayin samun aljanna baya fita daga wa- wajenka to wannan shine addini kana halatta halal kana haramta haram wannan shine addini saboda haka idan Allah ya baka wannan to ya baka saboda yana son ka ne in ka ga wani an ba shi arziki motoci jiragen sama be- benaye da menene to watakila yana cikin waɗanda Allah yana son su kuma ko kuma waɗanda Allah baya son su domin Allah duniya kamar yana ba wanda yana so da wanda baya so sai addini kurun zai ba wanda yana so to saboda haka manzo Allah yace ɗayan ku imani shi wato baya inganta wato a sai dai in zuciyar shi ya ya yi inganci ɗayan ku ba musulmi sai zuciya in ya musulunta haka nan kuma wato ɗayan ku gaskiya baya ba- ba- baya zama musulmi sosai mumini sosai imani shi baya inganta sai ya sai in ya amintar da makwabcin shi ga sharrin shi ba zai yi makwabcin shi sharri ba to Allah zai ba mu imani ya karfafa wato addini a cikin zukatanmu a cikin wannan hadisi akwai abin da manzo Allah ya faɗa cewa idan mutum ya yi kokari ya samu wato dukiya ta haram in ya yi sadaka da shi Allah ba zai karba ba in ya bari baya kuma hakika ya bari bu- buzurin shi kenan zuwa wutan jahannama to lalle mu yi hankali mu yi hankali mu yi hattara Allah ya ba mu imani ya karfafa zukatanmu bisa abin da shi ya so ya yarda da shi amin
Allah sa ka malam da alheri abin da Allah sa cikin mizani Ah, akwai tambayoyi wannan na tambaya game da ingancin hadisin da yake cewa idan ɗaya daga cikinku yana rike da abincinsa ko abincinsa a hannu kuma aka yi ji an kira sallan asuba to kar ya ajiye abincin ko abincin sai ya gama
to na ɗaya ne ba wai sallah su ba kurun ba kowace sallah hadisin nan ingantacce ne imam ahmad da shi abu dawuda da hakim a cikin musadra su suka ruwaito shi kuma hadisin sahihi ne ana abu hurairata radiyallahu anhu shi ne yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan an kira sallah ɗayan ku kuma yana rike da ƙwaryansa ko kuma akocin shi yana cin abinci to kar ya tashi kar a firgitar da shi ya gama duk abin da yake sannan ya tashi ya sallah irin shi hadisin nan irin shi kuma ya zo daga wurin sayyidina sa'a wato dan sayyidina sa'a bin abi waqqas sa'a bin abi waqqas shi ma faɗi haka
shi wannan na tambayan hukuncin matar da take shayarwa idan ta ciyar shikenan ta kubuta daga rama azumi kenan a'a sai ta rama da can farko haka amma hukuncin an canza a kan ta rama ta biya
to na wanda suke har yanzu wasu malamai suna nan kan wannan hadisi na zahirinsa na cewa idan ta ciyar ma- mai shayarwa in tana ciyarwa ai shi kenan to amma dai malik ya bambanta tsakanin mai ciki da mai shayarwa mai cikin an tabbatar cewa cikin za ta cuce ta to za ta bari kuma za ta ciyarwa ba za ta biya ba amma mai mai shayarwa tana da daman ta ba wata ta shayar mata ɗan- ɗanta saboda haka za ta ciyarwa in ta ce za ta shayar da ɗanta za ta za ta shayar kuma ta ci- ta ciyarwa kuma ta ta ɗauki ranko
to wannan na tambayan hukuncin ba da zakan fidda kai farkon ramadana maimakon karshen sa to domin yanayi da ake yanzu ciki dai yanayin da muke ciki ya ba da dama dama ba a sa yi karhanci ne saboda haka ya izi ne ka ba da wannan siddakai tun farkon ramadan daidai ya izi ne ana iya yi
ta ko kima fa ya- ya halatta ba da kima to mazhabar mu dai da ana ce ba kima amma yanzu duk a malikiya duk sun yarda akan ana iya fidda zakatul fitri daga kima wato a ko- a kwatanta ka a fidda ta daga wa daga maimakon ka bada abinci ka fidda ta da da kuɗi tsaba Mm.
ya fi biyan bukata ya fi biyan bukata kwarai kuwa don ita ma ana ba da can ana ba da abinci saboda abinci shine ana bukatarsa mutane a gidajen suna ci talaka ba shi da komai a gidan ba shi shinkafa ba abin nan a ba shi abin da zai yi musharaka da mutane cikin idi ba ba haka ba to amma yanzu kuwa wannan ba biya buka- ba ya biyan bukatun talaka saboda haka in ka ba da kuɗi ma ya fi
to mu wannan malikiya ne amma wannan ya zama dole mu bi
wannan na tambayar hukuncin feshi da ake yi yanzu game da annoban nan a feshi ake yi a masallatai da wuraren jama'a haka da sinadari irin alkohol din ba irin wanda yana sa maye ba to ai babu komai ana iya yayyafawa a wuraren da ake so a tsarkake su daga cuta ko kuma tufafi tunda an sani ya kama tufafi zai daɗe yana nan. haka in wuri kuma zai zauna to mutane kuma za su cuto saboda haka tara- tarar da cuta wato korar da cuta muqaddamun wato dar'ul dar'ul المض- المفا- المفاسد ده المضار مقدم على جلب المنفعه والاصلح.
tambaya na ƙarshe a yau shine hukuncin da jama'a da yawa suke magana na jingina aikin hajji da umra a bisa tsoron yaduwan wannan annoba to ai annoban nan yanzu inda ana shakkan zama yanzu kamar ya zama gaskiya kowa da kowa in zai ki zai ki amma wannan annoba abin tsoro ne kuma an ta an, an bi kusan wata biyu yanzu ana bi shin lalle ne taron mutane da cuɗanyar shi shi ke kawowa ko menene da an zo an tarar haka ne gaskiya saboda haka wato za mu haƙura kurum rashin rashin lafiya takan sa a bar komai ma to wannan rashin lafiya ne ta sa wato in baka da cuta kar ka kai ta ga wani in baka da cuta kar ka ɗauke ta daga wani in kana da ita kar ka je ka manna ta da wani saboda haka rashin zuwa umra da haji duk mu'aqqat ne in lokacin in lafiya ta samu za a yi. Allah ya taimaka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهد والدينا وارزقنا وانصرنا يا رب العالمين آه، اللهم انت انت رب لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله
Thank you.